الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما حسبك جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna shaida da godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka da aka fi sani da masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala a nan rampoin bare domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a majalisinmu mai taken raddi akan shubohin makiya addini game da musulunci ko kuma akan shubuhohin turawa game da musulunci yau muna goma sha biyu a ashirin da biyu ga watan jumadal akhira hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2005 wannan kuma shine darasinmu na sha biyu a cikin suratul bakara idan ba a manta ba a satin da ya gabata mun kare mun tsaya akan aya ta 101 kuma a al'ada idan muka kare safha muna bijiro da wasu shugohin da suke a cikinta to a yau ma kafin mu ci gaba za mu bijiro da wasu shugohi guda uku a takaice sai mu ci gaba insha Allah shubuha ta farko da ke da kwai a cikin wannan safhar shine a makiya addini suka ce inna muhammadan arada ala al-yahud al-islam ba'da dukhulihi al-madina falamma rafadu aqama lahum al-mazajir al-wahshiyya suka ce muhammadu yanda suka ce ne fa suka ce muhammadu mu kuma sai mu ce sallallahu alaihi wa sallam suka ce lokacin da yazo a madina ya bishiro ma yahudawa da musulunci da suka ki shiga musulunci sai ya tada musu kiyama faƙatala man ƙatala wa farra man farra ila sham sai ya kashe wanda ya kashe wanda suka tsere kuma suka tsere zuwa sham li ya tahaqqaqa lahu milkul hijaz don ya samu iko da tabbaci na mulkin ƙasar larabawa wannan ita ce shubuhar tasu cewa manzon Allah ya kori ya kashe yahudawa ya kore su daga ƙasar hijaz daga ƙasar makka da kasar madina wannan shubuhar za ka same ta a cikin littafin arabdu ala shubuhatin mustashirikina rududu ulama'il musulmina ala shubuhatin mustashirikin za ka samu wannan shubuhar da raddi a kanta da farko dai wannan shubuhar ba ta da gindin zama kuma suna kawo ta ne don saboda su masu ce idan sun kashe falastinawa tare da su suka isko su a ƙasarsu to ai shi ma muhammadu ya kashe su ya kore su daga ina daga madina shi yasa suke faɗin wannan shubuhar to da farko dai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a madina ya isko yahudawa kuma aka zamna da yahudawa aka yi yarjejeniya ta musulunci aka yi yarjejeniya ta zaman lahiya wanda aka sama yarjejeniyar addifa'ul mushtarak ma'ana ba juna kariya musulmi za su ba yahudawa kariya su ma yahudawa su ba musulmi kariya babu wanda zai cutar da wani aka yi wannan yarjejeniyar aka rubuta dukkanin ka'idodi akan kowa zai zamna da kowa lahiya haka aka yi to amma da ƙarshen lamari dama allah ya ba mu labarin su cewa masu saba alkawali ne sai suka saba wannan alkawali suka fara hudu hanyoyi na kokarin tayar da zamna tsaye a cikin garin madina da farko dai sun fara cin mutuncin musulmai yana daga cikin misalin cin mutuncin da suka ma musulmai wata mata tana ta zo kasuwa a shagon wani bayahude sai a ta yi sayayya za ta tahiya ashe bayahudan ya take harshen zananta tana huzgawa kawai sai zanin nata ya kwance zani ya kwance a kasuwa ka san ko ba ba tashin hankali kamar a ce mace zanen ta yami ya kwance a kasuwa kamar yadda mata suke cewa wai da alheri zanen mace zanen kishiya ya- ya kwance a kasuwa ka san ba wanda suka yi ki kamar kishiya to in ka ji kishiya ta ce da alheri zanen kishiya ya wan- ya ya kwance a kasuwa ka san ba karamin bala'i bane to wannan yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa kafar wando guda da su cin mutunci na farko kenan da labarai da dama akan cin mutuncin da suke taima musulmai yanzu bayan cin mutuncin da suke ma musulmai kuma sai suka komo cin mutuncin ga uba kwata-kwata shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda za mu ga misalin cin mutuncin da suka yi wa manzon allah a cikin karatun da za mu yi a yau shi ba sai mun ba da misalin shi ba yanzu bayan cin mutunci ga manzon Allah shi karan kansa sai suka koma ya za su yi su kashe ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa haka ko suka yi suka gayyaci manzon Allah a wajen wani sulhu yana zamnawa a karkashin a kasan gina ashe sun yi hada baki da wani daga sama in manzon Allah ya zamna a gangaro ma manzon Allah katan dutse ya taushe shi da Allah ya ba da manzon Allah wannan labarin yana zamnawa sai ya tashi ke zai ta ya komo daga nan manzo Allah bai komo ba ashe an ba shi labarin cewa akwai abin da suka kulla kunga sun so kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan kuma sun yi sun kulla baki da makiya addini da makiya musulmai na mushrikai da suke makwabtaka da Madina dan saboda a yaƙi musulmai to yanzu da Allah dukkanin wanda yake wannan shine halinsa sa kokarin yake ga bayanka a zamna za ka yi har ya ga bayan naka ko kuma za ka yi kariya za ka baka ga ko babbar kariya kuma tun da ka ga baya zamnuwa shine kami shine kami ka kore shi ka yaƙe shi to bayan wannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma duk da wannan abubuwan da suka yi ba wai kashe su manzon Allah yi ba da ƙarshe korar su ne aka yi ba wai ma kashe su aka yi ba shine suratul hashir take ba mu labari huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min diyarihim huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr ma zanantum an yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah kun gani da karshe ma ba wai kashe su aka yi ba kamar irin kisan da su suke ma falastinawa a yanzu su korar su ma ne aka yi da a kashe ka da a kore ka wani yayi sauki a kore ka ko tunda ko ba komi an barka da ranka to wannan kenan yake nuna shubhar tasu ba ta da gindin zama idan aka lura da wannan dalilan da suka sa manzon Allah ya kore su sai shubha ta biyu suka ce limadha yatakallamu yatakallamu Allahu an nafsihi taratan bi sighatil mufrad wa taratan bi sighatil jam' me yasa a alqur'ani Allah wata ran in yana magana game da kansa sai ya amfani da siga ta mufrad wataran wataran kuma yi amfani da siga ta jam'i fahal huwa wahidun am akthar shin shi Allah guda ne ko da yawa mun ka wannan shubuhan ne a ƙarƙashin faɗin Allah madaukakin sarki wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat Allah yake hakika mun sabkar maka ya kai annabi Muhammad ayoyi wanda suke bayyanannu mun sabkar maka suka ce me yasa bai ce ba na sabkar maka tunda Allah shi kadai ne kenan suka ce wannan yana nuna kenan Allah ba mi bane ba guda bane ko tunda ya ce mun sabkar maka to amsa anan shine a kowane yare na duniya gaba ɗayansa zaka ga akwai abin da ake ce ma at-ta'zim girmamawa mutum zai yi magana dan ya girmama kansa sai ce mu ba wai dan yana nufin su da yawa bane a'a ya gayi ta ne dan me dan girmama kansa ana gane da kyau ko to haka Allah madaukakin sarki a wataran zai kawo maganar kansa da siga ta jam'i ba wai dan yana nufin allolin masu yawa ba ne bayan haka kuma a wataran Allah maɗaukakin sarki yana kawo yana magana a kansa tare da siga ta jam'i idan ya kasance abin da ake bayani a kansa ya samu ne ta hanyar wasita ma'ana ta hanyar wani hakika mun sabkar zuwa gare ka ayoyi bayyanannu ta hanyar wa aka sabkar da wannan ayoyin a'a mala'ika mala'ika jibril to shi yasa sai Allah ya kawo siga ta mufrad mun sabkar kenan da mu da mala'ika jibril ko mala'ikun da suke taimaka ma jibril ma'ana ta hanyar su to sai a kawo siga ta mufrad bayan wannan kuma idan ka bincike alkur'ani gaba daya in dai zancen tauhidi ne ake zancen ibada ake yi to Allah da siga ta mufrad yake kawowa fa'lam annahu la ilaha illa Allah la ilaha illa huwa bai ce la ilaha illa nahnu ba ana gane da ke ku sai ya nuna kenan idan bangaren ibada ne Allah ma bai kawo siga ta jami'i idan saboda ma ko shubuha ma kada ka samu kenan wannan shine amsa akan wannan shubhar tasu nafsul marja ne wancan littafin da muka gai na rududu ulama almuslimin ala shubuhatil mustashriki sai shubuha ta uku wadda ita ce ta karshe wadda ita a takaice zamu kawo ta shine yaz'umu ahlul kitabi anna kitabahum khairul kutub wa nabiyuhum khairul anbiya' yahudawa suna ikirarin cewa littafin suna attaura shine mafi alkhairin littattafai sannan kuma annabi su shine mafi alkhairin annabawa kun san dalilin su ai li anna nabiyahum kana qabla nabiyina domin annabin shi annabin su an turo shi kahin mi kahin annabin ana gane da ke ku wa kitabuhum qabla kitabina kuma littafin su an riga sabko shi kahin mi kahin littafin su littafin su an riga sabko shi kahin namu kenan su dalilin su kawai dan dai su ne riga ko to mu anan ba ɗabi'ar mace musulmai mu ci mutuncin wani annabi ko mu rage darajarsa ko mu ci mutuncin wani littafi wanda muka sabkar muka tabbatar da Allah ya sabkar da shi domin Allah ya ce mana la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba mu bambanta kowa tsakanin annabawa sai da abin da Allah da kansa shi ya bambanta duk abin da muka faɗi game da alkur'ani game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai dan manzon Allah dan yana annabin mu ne muke faɗi a Allah da kansa shi ya faɗi a littafin sa mai tsarki shi sa muke tabbatar da haka amsa guda da za a ba su Allah madaukakin sarki da kansu ya bashi wanda ya ba su wannan amsa yace laysa bi amaniyikum wala amani ahli kitab shi al'amari na Allah ba wai guri bane ba gurin ku bane ba ikirarin cewa abu kaza bane ke sa abin ya tabbata don kun ce annabin ku shine mafifici wannan ba shine hujja ba Allah shi ke da ikon yami ya fifita wanda yake so ko ya fifita littafin da yake so akan kowa wannan su ne a takaice shigohi yawa masu girma sai mu zo ga a mai yake da suna tafsiri kenan za mu tashi aya ta sha biyu aya ta ɗari da biyu wa taba'u ma tatul shayatin na bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر na'am فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون jazakum Allahu khairan Allah subhanahu wa ta'ala har yanzu yana ci gaba da bamu labarin Yahudawa da halayensu don mu nisance su don mu nisanci koyi da su idan buku manta ba a aya ta ƙarshe da muka karanta a wancan satin Allah yake cewa lokacin da manzon Allah ya zo musu wanda sun san da cewa manzo ne daga Allah da kuma littafin da ya zo da shi sai suka yi watsi da wannan littafin to kamar kace da suka yi watsi da wannan littafin me suka kama sai Allah ya ce wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulaiman sai suka rika bin ko kuma suka bi abinda shedannu suke gai shine ma tatlu abinda shedannu suke gai ala mulki Sulaiman dangane da mulkin Annabi Sulaiman wama kafara Sulaiman alhali kuma Annabi Sulaiman bai kafirta ba ta hanyar yin sihiri walakin na shayatin kafaru sai dai kahurai su ne suka shaidannu su ne suka kahurta yu'allimuna nasa sihra suna koyar da mutane sihiri wa ma unzila ala almalakaini da kuma ma'ana suna kuma bin abun da aka sabkar akan almalakaini mala'iku guda biyu bi babila a kasar babila babila tana a cikin kasar iraq gari ne da yake cikin garuruwan iraq wa'annan mala'ikun guda biyu su ne haruta wa marut wannan ayar allah maɗaukakin sarki yana ba mu labarin daga cikin sharrin yahudawa ga annabawa annabi suleiman su yahudawa wurinsu ba ma annabi ba ne kuma suna ganin mulkin da ya yi a lokacin da yake mulkin aljannu da shaidannu da dabbobi da komi da komi ma suka ce ya mulke shi ne ta hanyar sihiri shi ne abinda suke yadawa game da mulkin annabi suleiman suka ce mulkin shi ta hanyar sihiri ne ya yi sa kuma shaidan shi ya samu su wannan shubuhar domin lokacin annabi suleiman sihiri ya yawaita wannan ma shi ne dalilin da ya sa allah ya turo musu da annabi suleiman ya ba shi gagarbado na mai yake da suna abubuwan mamaki don mafi yawanci Allah maɗaukakin sarki kowace al'umma yana turo mata annabi da abun da take annabi da daidai gwargwadon abun da take takama da shi in ya kasance wannan al'ummar takamarta arziki sai Allah ya turo annabin da ya yi su arziki misalin annabi ayyub alaihi salam idan ya kasance al'umma takamar su shine iya magana to sai Allah ya turo musu wanda ya yi su iya magana misali annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laraba takamar su iya magana sai Allah ya turo musu manzon Allah da alkur'ani su ma haka yahudawa takamar su shine sihiri sai Allah madaukakin sarki ya turo musu da misalin annabi Musa bayan annabi Musa kuma ga annabi Suleiman alaihi salatu wassalam to shine annabi Suleiman lokacin da ya bayyana sai ya sanya dukkanin abubuwa na sihiri dukkanin abubuwan da da su ake sihiri yasa dukkanin su aka kamo su aka tattaro su ya yi rami a ƙarƙashin gadonsa wai don ma kada wani ya zo ya bece a ƙarƙashin gadonsa a ɗakin sai sa aka yi rami aka turbuɗe wannan kayan na sihiri to lokacin da annabi suleiman ya rasu da shekaru shine sai shaitan ya zayyana musu ai suleiman mulkin da kuka ga yayi na wuce gona da iri na wuce hankali ta hanyar sihiri ne yayi in kuna so ku zo in nuna muku kayan sihirin nasa ma sai ya zo ya nuna musu inda aka turbude wannan kayan sai ce kunga kayan shi ne na sihiri su ne aka turbude a nan alhali kuma kayan waye aka turbude kayan kakannin su domin sai da aka ɗau shekaru sannan ya samu su wannan shubhar suka bincike shedan ya sa shedan ya ta koya musu ya ya ake amfani da waɗannan kayan har lokacin abin ya lalace sihiri ya waita a cikin mutane ana gane da kyau ko to shine Allah madaukin sarki ke ba mu labari to da sihirin ya yawaita a cikin mutane sai ya kasance hatta mutanen kirki ba su tsira ba mutanen kirki su ma ana musu sihiri to sai Allah ya turo da mala'iku guda biyu su ne a haruta da marutakin nan suka zo da niyan suka zo aikinsu shi ne su koyan mamuta su koyawa mutanen kirki sihiri don su kare kansu daga sihirin wasuwa daga sihirin wa daga sihirin makiya su wayancan shaidannu to shine sai Allah ya ce wa ma unzila alal malakaini kuma suka rika bin abinda aka sabkar ma mala'iku guda biyu bi babila a babila haruta wa marut wa ma yu'allimani min ahadin su mala'ikun nan babu wanda za su koya ma sihiri hatta ya kula face sun ce masa innama nahnu fitnatun ai mu fitnatun ne ai ikhtibarun mu jarabtawa ce daga Allah madaukakin sarki mu Allah ya turo mu ne dan ya jarabta ku ya ga shin kuma mutanen kirki ya koya muku sihirin za ku yi kamar wa'ancan ku ta cutar da mutane ko kuma a kare kanku dai kawai za ku yi sai ce musu innama nahnu fitnatun mu fitina ne jarabtawa ce Allah ya turo mu zuwa gare ku fala takfur dan haka kada ku kafirta in kun koyi sihirin nan kada ku yi shi ko kuma ku cutar da mutane shi shine ma'anan fala takfur kada ku kafirta da yin wannan sihirin ku ketare iyaka ta Allah madaukakin sarki fayata'allamuna sai suka rika koyan minhuma daga wannan mala'ikun guda biyu ma yi farriko na bihi abinda da shi suke raba bainal mar'i wa zawjihi tsakanin mutum da matarsa ana gane da kyau ko ma'ana anan da mala'ikun suka koya musu sihiri maimakon su yi amfani da shi ta hanyar ta dace sai suka rika amfani da shi ta hanyar me ta hanyar me ta hanyar da bata dace ba shine Allah ya ce sai suka rika koyan daga gare su abinda da shi suke raba mishi da matarsa a nan an gayi ɗaya daga cikin nau'ukan sihiri ne da ake ce ma sihiru tafriq hausawa suna ce masa kurciya ana gane da kyau ko shine a raba masoyi da abin da yake so imma a raba shi da gari da yake so ko a raba shi da wani mutum da yake so ko a ran mata da miji da abin da ya kamata haka a nan malamai suka ce ishara ne akan cewa mafi munin sihiri shine sihirin da za a raba mata da mi mata da miji kuma wannan shine sihirin da ya yawaita ya yawaita a raba mata da miji domin shi masu yin shi yawa ke gare su akwai wanda kishiya ce za ta yi akwai wanda uwar miji ce za ta yi don ba ta so a auro a auro matar ana gane da kyau ko akwai wanda uwar matar ita ce za ta yi matan ma ba ita ta yi ba akwai wanda a tsohon saurayinta ne ya ji haushin an mishi kanwa ana gani da kyau ita shi ko ba zai sha wannan kanwa ba mishin zai dura ma ita ma'ana sai je sihiri ya raba su to wannan shine kenan sai Allah ya ce wa ma hum bidarrin bihi min ahadin kuma su wa'annan masu koyon sihirin ba za su cutar da kowa ba da wannan sihirin illa bi idnillah sai da izinin Allah wannan me yake nunawa in aka maka sihiri ba zai tabbata ba sai da izinin wa sai da izinin Allah wannan yake nuna muna ashe wa ma tasha'una illa an yasha Allah duk abin da za ku so ku yi ko kun so ku yi ba zai tabbatuwa ba sai da izinin Allah sai da yardan Allah a cikin wannan akwai matsala dan an samu mutane guda biyu da ake cewa aljabariya da alqadariya aljabariya su ne suke cewa dukkanin abin da mutum yake yi Allah ne ke ci da sa sai na yi ana gane da kyau ko in zina kai sai a ce Allah ne ya sa kai ana gane da kyau ko eh sai sai Allah ya kaddara haka ba ai mutanen ma suna faɗi haka ko wannan shine kenan kaddara ce kaddara ce to to to su wance masu aqidar su su kawai ganin su ko menene Allah ne ya ci da sa kai su ne aljabariya da haka suna ganin duk abin da kai ka sheke ayarka a ƙarshe dai aljanna za ka domin wanda ya sa kai wane ne shi ne Allah idan aka ta yi a wannan kinan kamar sun siffanta Allah da zalunci ko Allah ya sa kai abu kuma ya sa ka wuta kinan wannan aƙida ce wadda ba ta da wurin zama na biyu su ne alƙadariya wanda su kuma suna ganin komi komi su kuma suna kore kaddara ba wai suna a'a suna kore kaddara ma'ana dukkanin abin da mutum yayi shi ya so yayi ko da Allah bai so ba kishe wayancan kenan ko ba sai ko ana gane da kyau ba yawwa to sai ahlus sunna suka zo tsaka tsakiya suka yi suka bi yanda alqur'ani ya nuna musu mutum yana da zabi Allah yana da zabi kai zaka so kayi abu sai Allah ya baka daman kai kenan ƙarshe laihin wane ne laihin wane ne laihin ka ne ba san ko ana gane da kyau ba laihin ka ne tunda kai kaso sai ya baka dama amma da a ce kai tsaye shine ya sa kai to a wannan lokacin shine za a cewa ba kai kaso ba kenan wannan shine kenan kaddara kenan wannan shine abin da yake nuna muna a takeice dai ba wanda yake cutar da kai ta hanyar sihiri sai da izinin wa sai da izinin Allah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum kuma suna koyan abin da yake cutar da su baya amfanar da su wannan nuni ne akan cewa shi sihiri cutarwa ce gaba ɗaya a cikinsa shi ya sama Allah ya ce a gaba walaƙada alimu kuma hakika sun sani lamanishtarahu dukkanin wanda ya sai sihiri ma'ana dukkanin wanda ya mu'amalanci sihiri ma lahu fil akhirati min khalaq ba ya da rabo a lahira wala bi'sa ma sharau bihi anfusahum kuma tir da Allah wadai da abin da suka sai ma kawunan su na sihiri law kanu ya'lamun da a ce sun sani wannan ayar uwa nuni ne akan cewa sihiri sihiri sharri ne gaba ɗayansa babu amfani a duniya kun babu amfani a ina babu amfani a lahira shine kuma mafi sharrin laihi abinda ba bai amfaninka a duniya kuma bai amfaninka ina misali in kai zina an gane ko an dan more ne ko duk da zunubin da dai za a samu giya ma mai Allah ya ce a mai Allah ya ce wa manafi'u lin-nas ko akwai zunubi mai yawa amma kuma akwai dan amfani na mutane amma ita kuma shirka sai Allah sihiri sai Allah ya ce wa ya ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum baya amfanin su bari in baku misali yadda za ku gane cewa a sihiri babu amfani a cikin duniya menene hukumi bayan lahiya kwanciyar hankali jazakumullahu khairan kwanciyar hankali ta hukumi bayan mi bayan lahiya ai suka ce zaman lahiya ya imi ya yi zama dan sarki ko wanda alama ce ta mikinin mai yake da suna zaman lahiya ya yi kowane irin daɗi to dukkanin wanda ya wanda yake sihiri ba zai taɓa samun kwanciyar hankali ba kai dai kaga a zahiri kama ana cikin ni'ima amma a can cikin cikin tashin hankali yake domin shi mai sihiri kullun tunanin shi yadda yake ma mutane sihiri to mutane na nan su ma suna ne dama 'yan magana suka ce zannun rajuli ala kadri akali tunanin mutum ko da yaushe daidai zaton mutum ko da yaushe daidai hankalinsa ne ma'ana abin da yake shi yake tsammanin kowa na mi kowa na yi shi yasa mai sihiri kullun cikin tashin hankali yake ashe duk ni'imar da kake gani a zahiri suna ciki an guluce da kan zabuwa ana gane da kyau ko jirwaye ne mai kama da wanka cikin tashin baka san zuciyar nan ya take ba baka san hankalin nan ya yake ba shine wani mai hikima yake cewa fa hal huwa aqilun man bata fi'lan yashqu li nafsihi fil ardi qabra fa aqbih bis sani'i sani'i qaumin idha lam yuhsinu lin nafsi zajra yace wai shin har yana da hankali wanda zai rika gina ma kansa ramen da zai fada ya halaka a ciki ya ce ai babu wawa kamar wanda bai iya ma kansa karatun tanasu wannan ana kawo shi ne ga dukkanin wanda zai rika yin abin da zai cutar da shi ana gane da kyau ko Allah ka raba mu da sihiri yan uwa masu girma babban muni na sihiri kasancewarsa kahurci ne a cikin wannan ayar kawai malamai suka ce Allah ya nuna sihiri kahurci ne har gida nawa har gida uku wa ma kafara sulaimana aiwa ma kafara sulaimana bi fi'li sihri kina inda yayi sihiri da yami da ya kafirta walakin ash-shayatin kafaru sai dai kahure shaydanu su kahurta me yasa su kahurta yu'allimuna an-nas sihra suna koyon suna koyar da mutane sihiri sai a ina a gaba wama yu'allimani min ahli hatta inma nahnu fitnatun fala takfur kada ka kafurta dan in kai sihiri zaka mi zaka kafurta ana gane da kyau ko Allah ka raba mu da sihiri sihiri shine mafi munin mai yake da suna zunubi da za ka yi a duniya domin zai raba ka da duniya kuma ya raba ka da ina kuma ya raka da lahiya Allah ka raba mu da sihiri ya Allah ya ce gaba ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون جزاكم الله خيرا Allah ya ce walau annahum amanu wattaqau da a ce su sun yi imani kuma sun yi takawa lamathubatun min indillahi khair da sakamakon da yake a wajen Allah shi yayi alkhairi law kanu ya'lamun da a ce sun sani sai dai kashi ba su sani ba ko me Allah yake nufi anan ma'ana da a ce sun yi takawa takawan nan ta yi musu alkhairi daga me daga sihiri da a ce sun yi takawa to da takawan nan ta wadatar musu da duk abin da suke bukata ba sai sun yi me ba ba sun yi sihiri ba وليست السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاد زخرا وعند الله للأتقى مزيد باشي بني جن دادي na duniya wai ka tara dukiya jin daɗi mafi girma shine ka samu takawa domin wa man yattaqillaha fa huwa hasbuh wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda yi tsoron Allah Allah zai sa masa mahuta wa yarzuquhu haythu la yahtasib kun ga fasara wannan ko wannan hudubar da muka yi wannan satin da wannan na bude hudubar ina jin dadin wannan ayar dan saboda abun da ta kumsa kuma duk wanda zai aiki da wannan ayar wallahi zai ji dadi shi ma baka da ko sisi amma kuma babu ko damuwa Allah gane da ke ko sai ka ji lahi alau dan takawar da Allah ya maka Allah ka azata mu da takawa me Allah ya ce gaba
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم jazakumullahu khairan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani la taqulu ra'ina kada ku rika cewa ra'ina in kuka zo wajen manzon Allah wa qulu unzuruna sai dai ku ce unzuruna diban mu wasma'u kuma ka saurare mu walil kafirina azabun muhim kuma kahurai suna da azaba mai radadi al-imam alimu na ce muhin na ce ku na jazakumullahu khairan haka haka ko je na karanta ta cikin sallah muhin na ce sai daga baya na ce alim walil kafirina azabun alim kuma kafirai suna da azaba mai radadi na'am al-imamu ibn al-munzir ya rawaito daga al-imamu me yake da suna suddi yake cewa dalilin sabkar wannan ayar kana al-yahudu إذا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وهم يكلمونه راعنا يهودا sun kasance in suka hadu da manzon Allah suna masa magana sai su ce masa ra'ina sai musulmai suka yi tsammanin wannan kalimar ta ra'ina da yahudawa suke faɗi yu'azzimuna bihi anbiya'ahum ma'ana kalima ce wadda suke faɗi don girmama annabawa tunda su sun saba zama da annabawa ko to sai musulmai suke tsammanin ra'ayina kinan da suke hodi kalima ce wadda suke hodi dan girmama me dan girmama annabawa fa qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam dalika sai su ma suka rika fada wa manzon Allah haka in so su ce ra'ina ra'ina su suna ganin wani abun kirki ne suke hodi ko fa anzalallahu sai Allah ya sabkar la taqulu ra'ina kada ku ce ra'ina domin su yahuda suna fadin ra'ina manuharsu daga arru'una ne arru'una shine wauta kenan ra'ina wawan cikinmu ana gane da kyau ko kenan kaman kalima ce suke faɗa wa manzon Allah ta aibantawa da cin mutunci su kuma larabawa ba su san su kuma sahabban manzon Allah sun yi tsamanin kalima ce ta me kalima ce ta alkhairi a wannan lokacin da wannan aya ta sabka daga wannan lokacin sahabbai suka suka bar faɗin ra'ina sai ɗaya daga cikin sahabbai da ake ce ma Sa'ad bin Mu'adh sai ya zo cikin yahudawa ya ce musu ya a'ada Allah ya kuma ya Allah la'in sami'tu hamin rajulin minkum hadal majalisa la'adriban na unukahu wallahi in na sake jin wani ya zo wajen manzon Allah ya ce masa ra'ina sai na ra'ina mai kashi sai na cire masa wuya ana gane da kyau ko hankalin maza ya tashi dan an tabawa an tabawa masoyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayusabbu uswatuna alhabibu fama alladhi yabqa idha lam taghdab alaqwam la ishna illa nantasil li muhammadin yawman li anna almuslimina kiram za a zagi manzon Allah muna ji muna raye ai sai inda iskan mu sai inda shedan mu ta kare ko wannan shine kenan shi yasa lokacin da wannan debora king ta yi cin mutunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har aka samu wasu suka kashe ta mun rubuta hudu ba da sunan limadha nuhibbu muhammadin sallallahu alaihi wasallam me yasa muke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin rubuta wannan shine da yawa su akwai musulman da ma suke ganin kawai dan an zagi manzon Allah subhanallah kawai dan an zagi manzon Allah sai a kashe wanda akwai masu ganin haka ban ma jin dadin fadin maganar akwai un boko masu wannan tunanin ai bai kai haka ba da abin da ya kama da haka suna ce wai me yasa su kuma tura suna suna suna tuna suna tambayar wai me yasa musulmai suke tsananin son manzon Allah he da da suke son iyayensu kana ka zagi uwar uwar mutum ka ka zagi uban shi bai bai ce komai ba amma in ka zagi manzon Allah zai iya daba maka yuka ya kashe ka me yasa haka take faruwa shine sai muka rubuta wannan hudubar muka ba su dalilan da yasa muke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki nake cewa domin Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim wallahi dai na karanta wannan ayar gashin jiki na hatta shi yake in kana so ka san waye manzon Allah ya yake game da mu karanta wannan ayar ka san fassararta na kawo hadisin da ranar alkiyama kowane annabi ya yake cewa nafsi nafsi amma shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rabbi ummati a'a ya rabbi ummati ya rabbi ummati wai shi yanzu ba ta kansa yake ba ta al'umma sai yake yi yanzu wanda ya yi taku a kan kansa ma wanda ba ta kansa yake ba ta taku yake yi da Allah ya yi kamata kai a ce ka mu'amalance sa godiyar ma ya zaka masa wannan shine kenan shine ma'ana li'anna almuslimina kiramu ma'ana musulmi masu karamci ne ba za su manta abinda manzon Allah ya musu ba malami Allah ya ce a gaba ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم جزاكم الله خيرا الله مدوك جنسر ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب باسا سوء waɗanda suka kafurta daga cikin yahudawa walal mushriki na da mushrikai an yi nazzala alaikum a sabkar a kanku min khairin na alkhairi min rabbikum daga ubangijinku suna kin a ce an sabkar muku da wani alkhairi daga wajen wa daga wajen ubangijinku wallahu ya bi rahmatihi man yasha shi kuma allah yana kibantar da rahamarsa ga wanda ya so wallahu dhul fadlil azim Allah kuma ma'abocin falala ne mai girma wannan aya tana nuna muna yanda mushrikai da yahudawa makiya addini suke kyamar musulmai shine Allah ya ce muna ba sa so su ji an ce ga wani alkhairi ya me ga wani alkhairi ya me ya sabko sai dai me sai dai sharri a a wannan lokacin za su fara farin ciki إن سمعوا ريبة طاروا بها فرحا مني وما سمعوا من صالح دفنوا سم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا أذنوا إن الخير أكي فدي الخير أكي شروا باس ما سوسجي أما إن شري نكا يا أكي متنو أكا كشي تكنسو أنا قانا دكيوكو محمد يا متو ها أبي متو بقى abinda kuke fata bai afku ba haka kullum jiran kawai suke ami sharri ya sabko bayan jira suke saki sharri ya sabko kuma kullum su ma kansu kokarin suke su yi mi su kyarkyara muku wani sharri ba ku tungwila da abinda ba su yi ba na su ga sun hallaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na su ga musulunci bai kai inda ya kai ba sai dai yan magana suka ce zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana mazuru ana shaho sai ya kuka ana gane da kyau ko wannan shine kenan ni Allah ya ce a mun mun zo karshen safa ko wannan safar akwai shubuhi a cikin ta mun kira to shubuha guda uku kuma a cikin shubuhin za mu ji karin bayani akan wata aya mabima ta karshe ƙarƙashin ra'ayin hakin nan na farko dai shubuha ta farko shine الزعم أن عثمان بن عفان أسلم رغبة في الزواج من رقية, من رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم شيني مكيا الديني كما مسمى أي شيعة suna ikirarin cewa Usman bin Affan ya musulunta ne dalilin kwaɗayin ya auri ruqayya 'yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya sa muka kawo wannan shubuhar don saboda wannan kalmar ta zo yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi kokarin raba mutum da matarsa ko kokarin sa husuma a tsakanin su abin da yasa kun muka ce yan shi'a don saboda su dama sun shahara da me da cin mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma musamman Usman wanda dalilin kisan sani fitina ta abuku har yaki ya abuku tsakanin Ali da wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine fitinar da manzo Allah yake cewa shine kohor wadda da an tunkude kohor to fitinar za ta mi fitinar za ta kunno kai suka ce Ali ba dan Allah ne ya musulunta ba dan kwadayin ya auri ruqayya ce yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ha Usman jazakumullahu khairan Usman wannan shubuhar da raddi akan ta zaka same ta a cikin littafin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi sunan littafi ne fa ana gane da ku sunan littafi ne Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunan littafi ne daga cikin littafai na sira mawallafin wannan littafin shine Muhammad Rida shine mawallafin wannan littafin yana daga cikin littafai na sira wanda suke madogara kuma suka yi bayani akan shubuhi wasu abubuwa da aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi sahabbansa to ya walwale wannan shubuhar a ciki da farko dai takaitar raddi akan wannan shubuhar shine ba abun mamaki bane dan sun zargi Usman dan saboda ɗabi'a su ce zargi da aibanta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu kuma labarin musuluntar Usman yana nuna ƙaryar wannan magana na farko Usman ya musulunta ne ta hannun wa ta hannun abubakar lokacin da abubakar ya musulunta ya ji ya ga usman dan yana daga cikin da yake kyauta ma zato tun lokacin ana adda'awa sirriya kiran mutane da ɓoye usman ya yarda ya ce to a kai shi wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam dan ya musulunta yana zuwa wajen manzon allah sai manzon allah ya ce masa ya usman ajibillaha ila jannatihi ya kai usman allah na kiran ka zuwa ga aljanna ka karbi kiran allah fa inni rasulullahi ilaika wa ila khalqihi ni manzon Allah ne zuwa gare ka kai na musamman da kuma zuwa sauran wannan ishara ce akan cewa musuluntar Usman ma daga wa take daga Allah ne bayan wannan Usman da ya musulunta ya haɗu da fitinoni da jarabobi wanda da a ce ba dan Allah ya musulunta ba da a ce ba dan ya yarda da musuluncin bane ya musulunta da wannan fitinar da ya gani azabar da ya gani da tasa ya bar mi da tasa ya bar musulunci dan Usman ya taso a babban gida dalilin musulunta sa aka rika azabtar da shi ana hana masa abinci kai sai a zo ma a kunna wuta ana gane da kyau ko a cikin daki ba bacin wutar za a sanya sa ba hayakin za a sanya masa hayaki ya turnuke a likar cikin dakin nan yayi tatwari kasan hayakin ya turnuke zaka yi tatwari akwai ma lokacin da shaydan za ta yi kamanta ne kamar ta ɗauki haka aka yi kai masa amma duk da wannan usman bai mi ba bai bar musuluncin ba bayan wannan kuma idan muka ɗauki auren shi da rukayya yaushe ne ya kasance auren shi da rukayya ya kasance ne bayan mijinta ya sake ta utba ma'ana lokacin da usman ya musulunta ita rukayya ma tana gidan mi tana gidan mijinta tana da aure kahin ma usman ya musulunta rukayya tana da aure to shin shi usman ya san da dama za a sake ta ne ya musulunta dan koda ana sakin ta sai ya aure ana gane da kyau ko ka san dukkanin wanda yake da kyaukyawar zuciya ba zai faɗi wannan ba kyaukyawar tunani ba zai faɗi wannan ba kenan usman ko da ya musulunta rukayya tana aure da utba utba bin abi, abi lahab ana gane da kyau ko wanda yasa aka sake shi shi abu lahab yasa aka aka rabu da ita aka rabu da yake da suna da rukayya wai dan a bakanta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rai diyan manzon Allah guda biyu yasa duka aka sake su suka komo gida to ana sako ta kuma faduwa ta zo daidai da zama ta samu miji wanda yake wancan arne ana gane ko domin ta samu musulmi kuma Usman wani ɗaya daga cikin manya-manyan mutane a garin Madina a wannan lokacin Usman ya nemi aurenta bayan wannan kuma a ɗabi'ance shi mutum ko ba ka da tabbacin abin da ake faɗi a kansa in ka san ɗabi'arsa za ka iya ka ƙaryata ko tabbatar da abin da ake shingina masa ana gane da kyau ku yanzu wani mabi mata ne aka ce ai ya aure matar wane daga hitowarta daga sakinta sai ka ce a ya aika daman menene mabin mata ne waduwa ta zure da zama ko wannan shine ake cewa da ce kenan mai niyyar kwantawa ya faɗi ana gane da kyau ko wannan shine kenan ɗabi'ar usman ɗabi'a ce wadda ta shahara da kunya wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune shi da iyalinsa aisha na zaman ana ta hira aka ce ga abubakar na son shigowa ce ba matsala a ba shi dama ya shigo manzo Allah na zamne kwabirinsa ma suna waje yana yana gishirta irin wannan dan kwancin da mutum yake yi na rashin dadi a cikin gida ana zama ana ta hira aka ce Umar na son shigowa ya ce ba matsala a masa izini ya shigo manzo Allah na na gishin gidansa dai aka ce ga Usman na son shigo Usman to a dan dakata manzo Allah ya tashi ya liƙe kawo ya gyara zama ana gane da ke ko to a masa izini ya shigo Usman ya shigo aka zamna aka hira aka hira ana hira can Aisha ta doke wuta ka ji mace ta doke wuta ka sa akwai matsala ko yanzu sai bayan an watse ta ce ya aka yi yanzu cin mutunci a gabanmu ka san mata ana gane da ke ko ma'ayyina ya shigo baka gyara zama ba umar ya shigo baka gyara zama ba sai da usman shigo ka gyara zama sai ce mata haba aisha kake ga laihina ala astahyi mimman tastahyi mimman tastahyi minhu almalaika ba zan ji kumiyar wanda mala'iku su kansu ma suna jin kumiyar sa ba ala gane ke ko wai mala'iku ma suna jin kumiyar Usman don saboda ɗabi'ar sa ta ne ta kumiya shi ne aka ce ko wajen wanka baya yin wanka tsirara ana gane ke ko ka san da iyakar kumiya ko ko wurin wanka baya bayyana al'auransa a cikin a cikin tarihinsa jikinsa gaba ɗaya rihe sai yake yi daga cikin siffarsa yana sa hannu ma wanga nan waje baya bayyana shi kenan balantana ma ya sa ka faɗa na waje ko ana gane da ke ko da abin da ya kamar duka wanda ya siffanta da wannan siffar za ka iya ka yi masa wannan shaɗin mutane su karɓe sa wanda suka sansa ba za su karɓa ba a takaice wannan shubuhar ba ta da wurin zama yan shi a kunji kumiya makiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shubuha ta biyu suka ce inna hunaka ahaditha ishtamalat ala alfazin naha an isti'maliha alquran suka ce su kuma wannan 'yan kalakato ne ana gane ko suka ce hadisan nan da kuke tabbatarwa akwai waɗanda ma suke zuwa da abin da ƙur'ani ya hana suke zuwa da lafuzan da ƙur'ani ya hana ana gane da ko suka ce daga ciki misali hadisin da ake cewa manzon Allah ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ba sai mun fassara ba suka ce kaifa yanhana Allah an qawli hadhihi al-kalima fil Qur'an thumma tarid fil hadis ya zai a ce Qur'ani ya hana a faɗi wannan kaliman ta ra'ina ku kuma gashi a hadisi kun zo kun ce manzon Allah ya ce kenan ya nuna wannan hadisan naku ƙarya ne ana gane da kyau ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi yanzu da Allah in ba da kakale kakale ba ina kashi an ce ra'ina a nan wurin ana gane da ku a to su ganin su ra'in dukkanin shi da ra'ina dukkanin su dai ishtukka min me yake suna min mushtaqin wahid an hudo su daga wuri guda ne ana ga dukkanin su dai daga cikin ar-ri'aya ne ana gane da kyau ko to wannan shine shubhar tasu a takaice wannan shubhar zaka same ta da bayanin ta a cikin littafin as-sunnatu nabawiyya baina kaidil a'da'i wa jahlil ad'iya na Hamdi Abdullah Sa'idi wannan shine littafin da zaka iya samu wannan shubhar da irin wannan shubohin da kun bayani akai a takaice dai bayani akan wannan shubhar a karare yake hadisi kuma sahihi ne amma alqur'ani cewa yakan mu ce ra'in ko kan ra'ina ya ce kanmu ce wannan shi ne kenan ra'ina ya ce kanmu ce amma ra'ina amma ra'in ba a cike yake ba in ma ka ce a ai da dukkaninsu dai abu guda ne to sai a ce ina aka ce wasu wa aka ce kasu ce ma haka wa aka ce kasu ce ma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kuma hadisin a cikin sa manzon Allah aka ce ma ra'in wata magana ce ake wadda ba ta da ma alaka da magana da wani tana alaƙa ne da tarbiyya domin me yake da suna ra'in daga arri'aya ne da arraqaba da alhifz shine kula da abu da bashi kariya yanda ya kamata a takaice kenan wannan shubhar ita ma ba ta da wurin zama sai na gaba shubha ta karshe suka ce yaqulu nabiyukum fil habbati sauda'i shifa'un min kulli da'in illa sam suka ce annabinku yana cewa da kaji ma ka san masu waɗin maganar ko turawa ne suka ce annabinku yana cewa a cikin habbatu sauda akwai magani ga kowace irin cuta in ba mutuwa ba habbatu sauda tana iya maganin kowace cuta in ba da mi in ba mi ba in ba cutar mutuwa ba suka ce idan نغلق المستشفيات والصيدليات ونجعلها مراكز مراكز مراكز لبيع لبيع الحبة السوداء suka ce to in haka ne kenan mu liƙe likitoci da farmasi farmasi sai mu juye su mu mayar da su wurin sai da habbatu sauda me suke ni kenan in habbatu sauda tana maganin komai kenan ba mu da bukatar mi wasu maganin nuka ko shine abin da suke ne wannan shubhar za ta iya tarudar da mutum ana gane da kyau ko domin in ka kalle ta kamar tambaya ce wadda take tana da ma'ana to amma sai dai in kana karatu za ka san wannan shubuhar ba ta da wurin zama za ka samu wannan shubuhar a cikin littafin daf'u shubha an sunna na doktor abdulmahdi abdulkadir daf'u shubha an sunna sunan littafin ma kawai yana nuna maka lallai a ciki zaka samu amsa domin ma'anar littafin shine ba hadisan manzon Allah kariya daga shubuhohi a takaice amsar da malumai suka basu shine a cikin faɗin manzon Allah cewa a cikin habatus sauda akwai magani ga kowace irin cuta sai dai mutuwa suka ce a nan ai ba manzon Allah ya ce ba ne habbatus sauda ita kadai ce maganin me maganin cututtuka domin da manzon Allah ya ce ita kadai ce maganin cututtuka to a wannan lokacin ne za mu ce kenan ba mu da bukatar me ba mu da bukatar wani magani sai ne sai habbatus sauda suka ce domin idan ka ɗauki kalmar shifa'un ta zo da nakira in ka ɗauki kalima ta shifa'un ta zo da na kira ita kuma na kira ya aka kawo ta komi yana iya mi komi yana iya shiga ciki ana gane da kyau ko ma'ana yana nuna ba ita kadai bace akwai wasu abubuwa da suke iya warakarwa daga cututtuka da an ce fil habbati sauda ishifa'u suka ce da an kashi da ma'arifa to ana nuna babu wani magani in ba mi ba in ba habbatu sauda ba ana gane da kyau ko suka ce bayan wannan da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisin yana nuna habatu sauda ita kadai ce magani da a rayuwarsa bai bayar da wani magani in ba habatu sauda ba kuma a rayuwar manzon Allah ya yi tuba da wasu maganunuka wanda ba mi ba zanzam tana shigo ba ta ciki tana ciki ana gane ku akwai su irin irin su zaitun Aisha ma da kanta likita ce tana bayar da maganunuka ana gane da kyau kina wannan sai yake nuna wannan shubhar an yi ta ne kawai dai izgili ba wai dan wata manufa ba bayan wannan a cikin wannan littafin malamin ya kwararo bayani da wasu dalilai na likitocin zamani da suka bincika maganunukan da habatu sauda take yi babbar magani wanda shike a cikin habatu sauda shine rigakafi domin akwai a cikinsa takuyyatu jihazul mana'a abinda ake cema jihazul mana'a kamar shine garkuwa wadda take karewa wadda take kashe cututtuka kowanne mutum a jikinsa yana da jihazul mana'a da turanci suna ce masa system immunitaire system immunitaire kenan a cikin habatus sauda akwai renforcement de system immunitaire karfafa garkuwar jiki domin wanda suke cutar sida sida abu guda ne take shine karya mi garkuwar jiki in sida ta kama ka to kenan kowace irin cuta za ta iya mi za ta iya shiga a cikinka to shi kuma babban maganin habatu sauda yana karfafa wannan garkuwar ta mi garkuwar ta jiki ana gane da kyau ku kina a wannan hadisin kawar manzo Allah ma yana da mana rigakahi ne yan magana ku suka ce rigakahi yahi magani alwiqayatu khairun min al-ilaj ad-daf'u ashalu min ar-rafi wannan a cikin ibara ta malaman fikihu da likitoci kenan malam mu shi gaba ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها Mm.
ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير Mm. جزاكم الله نعم واصل واصل ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض Mm.
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير جزاكم الله خيرا الله سبحانه وتعالى yake cewa ma nansakh min ayati babu wata aya da zamu goge hukuncinta aw nunsiha ko kuma mu mantar da ita ana nuhin a mantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita aya na'ti bi khairin minha face mun zo da wadda ta hita alkhairi aw mithliha ko kuma kwatankwacinta alam ta'lam shin baka sani ba annallaha ala kulli shay'in qadir akan cewa lalle Allah mai iko ne akan komai wannan shi ake cewa al-istifhamu at-taqriri tambaya ce ba wai ana so ka bada amsa ba tambaya ce ta tabbatarwa ai innallaha ala kulli shay'in qadir ana gane da kyau ko wannan ayar tana bayani ne abinda ake cewa an-nasxu ko annasihu wal mansukh shine asab ko hukunci asab aya ta zo da hukuncin kaza sai kuma asab ko wata aya ta goge wannan hukuncin imma ta goge shi gaba ɗai ko kuma a'a ta canza hukuncin ba a yanda yake ba a da shi kuma nunsiha duk da akwai wasu fasoyi da malamai suka yi amma ni fasada na na eh, me ke da suna na eh, hi ta hi kwanta min da rai ita ce fassarar al-imam ibnu ibnu abbas yace a cikin tafsirut tabari yace kana rubbama yunzalu ala annabi sallallahu alaihi wa sallam alwahya bil layli wa nasiyahu bin nahari wataran ana sabkar ma manzon Allah wahayi da dare ko da sahiya ke wayewa sai ya manta ai akwai misali ko daren lailatul qadri ba an masa wahayin ga ranar take ba amma kuma daga baya yace yami unsitu haku an mantar da ni wannan shine kenan to anan Allah madaukin sarki dan ya goge tunanin waɗanda suke tunanin kamar akwai tumka da warwara ne a cikin mi a cikin alkur'ani sai Allah ya ce musu duk ayar da muka goge to za mu zo da wadda ta hita alkhairi ko me ko makamanciyarta kenan ba gugar banza ba ce ake yi shin baka san Allah mai iko bane akan komai kenan ya Allah ya ai mai iko ne akan komai me Allah ya ce a gaba
أم تريدون alam ta'lam mun fi mu ida ba ko alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard shin wai baka san da cewa ba Allah shi ke da mulkin sammai da ƙasa shi ma wannan har yanzu al-istifham menene al-inkari ai i'lamu anna Allah lahu mulku samawati wal ard al-istifhamu at-taqriri tabbatarwa shin ba ku san da cewa Allah shi ai Allah shi ke da mulkin sammai da ƙasa tabbas wa ma lakum min dunillahi min waliyyin kuma ba ku da koma bayan Allah min waliyin ya tawalla umurakum ba ku da koma bayan Allah wani majibinci wanda zai jibinta da al'amuranku wala nasir ko kuma mataimaki ma'ana duk abin da kuga Allah ya goge ya canza wani to alkhairi ne a gare ku kada ku ji ne kada ku ji komai kada ku ji damuwa akai malam mu shi gaba أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل Mm.
ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل jazakumullahu khairan har yanzu Allah madaukin sarki ce am turiduna ko kuna so ne an tasalu rasulakum ku tambayi manzonku kama su ila Musa min qablu kamar yadda aka tambayi Musa kamin ku am turiduna anan shi ma istifham ne inkari al-istifhamul inkari tambaya ce ta inkari domin dalilin sabkar wannan ayar kamar yadda ya zo a cikin minke da suna tafsiru tabari riwaya daga mujahid yace quraishawa ne suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maida musu dutsin safa da marwa ya maida musu zi- zinari ana gane da kyau ko sai manzo Allah ya ce musu eh in kun yarda zan muku amma in ba ku yi imani ba fa Allah zai halakar da ku kamar yadda ya halakar da wasu daga cikin Yahuda da suka saba masa sai suka ce a mun hwasa mun hwasa ana gane da ke ku to shine sai Allah ya ce musu ko kuna so ku tambayi annabin ku ne manzon ku kamar yadda yahudawa suka tambayi Musa kamin ku domin su sun tambayi abin da yake wannan ko domin sun ce arinallaha jahar babu tambayar da ta kai munin wannan ka nuna muna Allah karara bayan duk abubuwan da suka gani na mamaki na alamomin samuwar Allah madaukakin sarki sai Allah yake wa man yatabaddalil kufra bil imani kuma dukkanin wanda ya canza kahurci da imani ya zabi kahurci akan imani faqad dalla sawa as-sabil to haƙiƙa ya bace ma hanya madaidaiciya kenan babu mahuta bayan imani bayan imani sai bata mu gaba ود كثير من أهل الكتاب لو لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره نعم إن الله على كل شيء قدير jazakumullahu khairan Allah madaukakin sarki ce wadda kathirun min ahlil kitabi da yawa daga cikin ma'abota littahi sun yi gurin sun so law yaruddunakum da su mayar da ku min ba'di imanikum bayan kun yi imani kuffaran kahurai da yawa daga cikin yahudawa da nasaru sun so su mayar da ku bayan imanin kun kasance ne kun kasance kahuri kaman ka ce ya Allah dan mi hasadan min indi anfusihim dan hasada daga kawunan su min ba'di ma tabayyana lahumul haqq bayan gaskiya ta bayyana a gare su ma'ana dai abun nan ne da ake ce ma me yake da suna maraya baya shakkar mutuwar uwar kowa ana gane da kyau ko haka kuma makahu baya shakkar bata madubi dan ya san baya mi baya amfaninsa shi ma wancan marayan dan dan ya san ya rasa nasa ko to kowa ma ya rasa to kenan tunda dai su busu musulunta ba to kenan kowa ma ya kafurta wannan ita shine hasada fa shine babba shine hasada kuma hasada ma mafi girma tamanni zawalun ni'mati anil ghair kai gurin ni'imar da Allah ya ma wani ta ne ta kau akwai ni'imar da ko ta kai ni'ima ta musulunci babu ni'imar da ta kai ni'ima ta musulunci kenan shine Allah madaukin sarki fadakar da mu akan haka sai Allah ya ce fa'afu ku yi afuwa wasfahu sannan kuma ku kawar da kai hatta ya'ti Allah bi amri har sai Allah ya zo da al'amarinsa har sai Allah ya zo da umunninsa ana nuhin nan kamin ayi umunni da mi da yaki da jihadi ku yi ta hakuri akan cutar wanda suke muku har lokacin da Allah zai sabkar da umunninsa na mi na yaƙi na ku kare kanku daga wannan sharrukan da suke kulla muku inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah akan komai mai iko ne ɗan uwa masu girma wannan safhar wannan aya ta ƙarshe babban abin da take nuna muna shine kahurai bu su ba mu mu kahurta don saboda su sun me don saboda sun rasa ana gane da kyau ko? kuma nunin da take muna don saboda ashe tun da dai har suna so mu rasa za su iya bin kowace hanya don su ga sun mi don su ga su raba mu da wannan ashe kenan kaman hannunka mai sanda ne Allah yake muna akan wasu daga cikin abubuwan da suke hitowa daga wajen su muyi hankali wa don kun shiga burin su to kamar ka ce ya Allah ya ya kamata mu yi sai Allah ya ce a gaba wa aqimu وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير جزاكم الله خيرا ga mahuta Allah ya ce wa aqimu salata kuma ku tsayar da sallah wa atu zakata kuma ku bayar da zakka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin kuma babu wani abu da za ku gabatarwa don kanku na alkhairi ta jiduhu inda Allah face kun same sa a wajen Allah maɗaukakin sarki inna Allah bi mata amalo na basir domin lallai Allah game da abin da kuke aikatawa mai gani ne masani ne wannan aya tana nuna mana ga mahuta dangane da me makirci da hasadar yahudawa shine a rike addini a kula da sallah a bayar da zakka kuma mu yi kokari mu gabatar ma kanmu da alkhairi ma'ana kokarin yin aikin alkhairi wannan shi zai tsiratar da mu daga me daga abin da suke yi babban ko gabatar ma kanka da zaka yi na alkhairi shine ka yi kokari duk abin da Allah ya baka kaga ka bi Allah da shi in ilimi ne Allah ya baka ka baza shi a wajen amfanar da al'umma ƙarhi ne Allah ya baka taimaka ma mutane dukiya ce Allah ya baka bayarwa kamar tana faɗakar da mu ne abinda ka samu kai kokari ka bayar kai kokari ka sashi a hanyar Allah kamin ya kubuce maka don in lahiya ce nan kaɗan za ta mi akwai lokacin da za ta tahiya in dukiya ce ita ma haka yanzu kana da bada domin fama yadiril faqiru mata ginahu wa ma yadri al-ghaniyu mata ya'idu talaka bai san lokacin da zai kasan cewa mawadaci ba haka shi kuma mawadaci bai san lokacin da mi ba lokacin da zai tsaya ce dukiyar ta kare a ina ganin ko muna so mu ci gaba da wannan lokaci yayi ko ne ya kamata mu dakata a kara sa da sauri sai a sai a san an kare shahin mu je da sauri malam wa qalu lan yadkhula al-jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amanihum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Allah yace wa qalu kuma sun ce suwa ad-damiru ya'udu ila ahli al-kitabi ko kuma sun ce lan ya da hulal jannata babu wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan sai wanda ya kasance ba yahude au nasara ko kuma ba nasare Allah ya ce tilka amaniyuhum wannan ho shine gurace guracen su wannan ita ake cewa aljumla li i'tiradiyya a balaga asali shine wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara qul hatu burhanakum shine asali anan an kawo shi ne an parenthesis dan a nuna maka wannan shine mi shine gurace guracen su ma'ana shine abubuwan da suke riye cewa shine ma'anan tilka am wannan sune abubuwan da suke guri suke riye cewa sai Allah ya ce kul ka ce musu hatu burhanakum ku kawo dalilin ku da yake nuna haka in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya amma sun bada dalili sun bada dalili domin sun ce nahnu awliya'ullahi wa ahibba'u mu ne waliyan Allah kuma mu ne masoya Allah ita kuma aljanna ta wace ce ta Allah ce abun aljihu na mai aljihu ne ko wanda shi ne kenan tunda aljanna ta Allah ce su kuma na Allah ne kenan aljannan ma ta wace ce ta su ce shine dalilin su ana gane da kyau ko to har yanzu kuma sai Allah ya ce musu bala ƙarya kuke yi ka karanta ta فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون جزاكم الله خيرا الله يتي بلا ƙarya suke yi ba haka lamarin yake ba ba su kaɗai za su shiga aljanna ba man aslama wajhahu lillahi duk wanda ya miƙa wuyansa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wa huwa muhsinun alhali yana mai kyautatawa falahu ajruhu inda rabbi to wannan yana da sakamakonsa a wajen Allah maɗaukakin sarki wala khawfun alaihim kuma babu tsoro a tattare da su ba sa tsoron abin da zake tinkarar su a lahira wala hum yahzanun kuma ba sa bakin ciki na abin da suka bari ame a duniya shine ma'anan alkhawfu anan da kuma alhuzun anan ne alkhawfu lima yastaqbiluna wal huznu lima taraku fi dunya wannan ayarin wa masu girma ta nuna muna shiga aljanna na mai wane ne ba ta mai rabo bace ta wace ce ta mai kyautatawa ce Allah ya ce wa huwa muhsinun mai kyautatawa shine abin lura anan ba wai Allah ya ce ta masu aiki ba masu kyautata ashe ba kowane irin aiki ba sai aikin da aka me aka kyautata wannan shi zai kamo ga mahimmancin al'ihsan duk abun da kake kami ka kyautata sa shine al'imamu ibn al-jauzi yake cewa wallahu la yarda bi kathrati fi'lina lakin bi ahsanihi ma'al imani فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان yace Allah ba yawan aikinmu yake so ba me yake so wanda aka yi da takawa da kuma kyautatawa yace shi yasa masu ilimi kullun gurin su aikin su kyautata shi su kuma jahilai kullun dai su yi mai yawa ya yi raka'a ɗari ba ɗai ya yi wuridi dubu kaza alhali kuma aikin banza harare cikin duhu wannan ibadar ba ta yi amfanin komai ba wannan mai kina mana yawa masu girma duk abin da kake kai kokari ka kyautata sa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala waye kyautata aiki bai ce ayyukum aktharu amala ba shi a koda yaushe ka yi ƙoƙarin gyara aikin ba wai ƙoƙarin ganin yawansa ba in an gyara kuma an yi mai yawa to fa biha wa ni'ma amma a yi mai yawa ba a gyara ba to wannan kuma hasara ce muna fatan Allah madaukin sarki ya gafarta mana inda muka samu daidai kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah